أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة jama'ar musulmi muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da kaddarawarsa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna 28 ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana dubu ɗaya. da 446 wanda ya daidai da daya ga watan tara na shekara 2024 miladiya kamar yadda muka saba karatun wannan littafin mai albarka littafin risala risalatu abi zaidin kirawani littafi na fikihu na mazhabar kuma ta imam malik bin anas allah kara musu yarda littafin da yake karantar da mu sha'anin al'amuran addininmu hukumce-hukumce na shari'ar musulunci a wancan sati mun kare da babin yake da bayani akan layya da yanka da suna da farauta da kaciya da irin abubuwan da aka haramta na abinci da abin sha da sauransu a yau za mu tashi sabon babi shi ne babi na talatin babu fil jihad babi da yake bayani akan jihadi idan an ce jihad a duka kalma ce da aka ɗauko ta makon zata minan jihada da fatahin shi ai ta'ab wal mashaqqa ma'ana asalin kalmar daga jihada ne in an ce jihada abin da yake da wahala yake da tsanani to tunda aka ce shahadi to kaga wani abu ne mai wahala amma inda zai zo da damma saboda haka shi kuma sai ba da ma'ana ɗaka ma'ana iko amma idan an ce shahadi a basarar malamai abinda ake nufi shine kitalin muslim kafiran غير ذي أحد لإعلاء كلمة لا إله إلا الله ولإعلاء كلمة الله ma'ana in an ce jihadi a fasarar malaman shari'a malaman fiƙihu to abinda ake nufi da jihadi shine yaƙin musulmi ya yaƙi kafiri wannan kafirin amma ba kafirin alƙawali ba ma'ana ba kafirin da an riga an yi alkawari an yarjejeniya da shi akan zai zamna da kafircin shi amma kuma zai zamna cikin tsaro da kariya ta musulmai ma'ana shi ne zai dinga ba da haƙƙi na jisiya to wannan shi ne ake cewa zulmi kafirin alƙawari kafirin amana to wannan bai halatta a warware wannan alƙawari ko kuma a ci amanarsa ku diba yadda musulunci ke kulawa da wannan ƙa'ida in dai an yi wannan yarjejeniya to bai hakan halatta to shi sanya aka ce musulmai su yaƙi kafirai amma waɗanda ba na alƙawari ba to me ya musulmai suke yaƙin kafirai suna yaƙa su ne domin ɗaukaka kalmar allah subhanahu wa ta'ala mana kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam domin wannan kalma ita ce wadda allah subhanahu wa ta'ala ya aiko dukkan annabawan duniya akai akan ila a ɗaukar kalmar la'ilaha illallah ma'ana cewa duk duniya babu wanda ya fi cancanta a bauta mashi da bisa da gaskiya cancanta bauta ta cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala domin duk wani abu da za a bautawa in ba Allah ba to gaskiyar ojoro ne a majace zalunci ne bai dace ba shi kanshi ɗan adam da ya abin bai dace ba kowane iri misali na farko shin wannan abin da zaka bauta ma ya halice ka ba shi ya halice ka ba Allah subhanahu wata'ala ne ya halice ka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana asalin halittar mu shine annabi Adam kuma Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana ta ina ya halice shi saboda haka daga turbaya annabi Adam shine wanda Allah ya mulmula da hannunsa na kudura kuma sa'an nan Allah subhanahu ta'ala ce mishi kun bai kun kasance mutum zama shi ya sanya ake cewa kashe-kashen 'yan adam halitta kashi kudi ne Allah subhanahu ta'ala ya halarci annabi adam ba tare da uwa ba ba tare da uba ba shi ba uwa ba uba Allah ya sai kuma Allah subhanahu ta'ala ya halarci matarsa hawa'u ita kuma daga uba ba uba ita aka same ta daga uba ba uba domin Allah nuna mana irin izzarsa da buwayarsa da kudurarsa ka abu domin ita asalinta Allah subhanahu wataala ya kirkiro ta daga jikin mijin nata annabi Adam daga jikinsa Allah subhanahu wataala a karkarin sa kaga ita aka samu da ita daga uba ba uba Allah da ya tashi kuma sai samar da annabi Isa shi kuma da daga uwa ba uwa sauran al'umma duniya gaba gida sai kuma Allah samar da su da daga uwa da uba dukkan a nuna mana ba abin da ya gagara Allah subhanahu wata'ala annabi Adam shi ba uwar ba uba amma sauran al'umma sai Allah sanya mu kuma ta uwa da uba Hawwa ita kuma sai aka yi ta ba uwa annabi Isa shi kuma aka yi shi ba uwa duka kowanne gani ba abin da ya gagara Allah waye wannan Allah subhanahu wa ta'ala a kowanne isa yi wannan banda shi a shekara Allah da ya samar da kai a bayan ƙasa ya ce ka bauta masa ashe yana da ikon ya tilasta maka domin mu yi ka wala kada halaka na insana wa ma halaktul jinna wal insa illa liya'budun Allah subhanahu wataala ya faɗa mana motif dalili na halittar ɗan adam da aljani saboda haka menene manufar bauta dan bauta wa Allah subhanahu wataala wannan sana'a aiki buge-buge noma domin yadda za a rayu ne ashe ba shi ne aura ba to a yau sai kuka fifita neman abincin akan bautar ubangiji alhali ita bautar ita ce gaba kafin neman abinci ma'ana a kullum mu sa Allah gaba mafiyoci wahalolin da muke yi Allah ya kamata mu sa a gaba kafin aiki a agalabiya sai mu dinga diba a musa aikin a kafin ubangiji to shi yasa kuma muke samun matsala kullum sai ga takaitawa wajen bautar ubangiji alal misali ubangiji ya ce a bauta mishi ayi kaza a yi layya a yi sadaka a yi zakka a yi kaza da sauransu idan ka tashi sa girman ubangijin ka gaba matsayin ubangijin za ka diba saboda haka ubangiji ni'imar da ya maka da ɗaukakar da ya maka da darajar da ya baka don kaza da kaza in nan shin ya cancanci ka mishi wannan abu ko bai cancanta ba ya cancanta sai ga wannan abu ashe bai ke komi ba amma idan zaka diba a dukiyar da zaka yi wannan abu kafin Allah to sai kaga kana ruwa ta sai zuciya ta ta sanya maka ruwa domin zuciya da da dukiya wani abu ne da suke da Allah ke zuciya dukiya to idan ka sa Allah gaba sai ga wannan dukiyar ba komai bace ba ashe ka bauta wa Allah da ita ka ɗaukaka addinin Allah da ita sai ka samu ramar wani shi amma idan ka sa dukiyar a gaba kafin ubangiji sai ka ga ko dukiyar na ɗan sama ɗan bada ta in ka sa biyo ni kaɗai ne ai abubuwa na ma'ar sai ka gagara yin aikin Allah subhanahu wa ta'ala to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta mana yin jihadi domin ɗauka addininsa domin ɗauka kalmar Allah subhanahu wa ta'ala ashe ya kamata Allah da ya yi ka kake bauta masa ashe ya kamata a tilasta mutum shine sai Allah hore daga cikin bayansa wanda su ne za su ɗanɗana maka a dawo da kai a tankwasa haka dole ka bauta wa ubangijinka nawa ka bashi yayi ka nawa ka bashi yake busa maka ya busa maka ran nawa ka bashi kake shakar iskarsa ta wata kissa ta wani bawan Allah wani mai kuɗi baya da lafiya a kai shi kasashen waje saboda haka a kai jiye shi to rayuwa bai zai da wannan oxygen bayan ya farfado aka mishi filan aka ba shi fakcin na yaje yi regile za a sallame shi sai ga kudin da aka zubo mishi duka kuma ya su kwanuka ne da yi ya shafi wannan iskar ta oxygen kawai sai fashe da kuwa ya sa hawaye sai likita ya ce mashi a me ya sa kuka in ka ga wani abu ya maka yi wani a'a kana iya zuwa ka je ka nemi rangwame a rage maka saboda shi yana ga kamar abin ya mishi tsada ne sai ba wa Allah ya ce mashi a shi abin ba tsada ne masa ba yana da kudin da zai regile fema da wannan ya ce abin da ya sa shi kuka ya ce dukkan gadi ba ɗan kwanukan da ya a wurin kawai aka samu ta wannan iska ta wannan da ran gwangwani ya ce to kadi wa kudin da aka bugo masa a kanta ya ce to amma gadi ba ya ce shekara da shirin ga shi shekara shi wajen kaza amma yana shakar iskar allah kuma kyauta ba ta mishi ba ta mishi bakcir ba ga ta nan kyauta muke shakata ba ta wani faktir ba amma ta bature kawai an kasa mishi shirɗan wasu kwanuka amma faktir inda aka yi masa talaka bai iya biya shi ne rikiyu ya kamata wannan kai ya ishe mu wa'azi mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to inda Allah zai rike iska shiga baki ɗaya mu kuma duniya yaya yanzu mun iya ta rayuwa da ta batura ta gwangwanin nan a can kowa ya zai in noma zaka je sai ka saka ta in aiki zaka je da ita to shi wannan ni'ima wa inda uddu ne mata layi la tuhsuha idan muka ce za mu kidaya ni'imomin Allah subhanahu wataala wallahi ba mu san mu yin da su ba wannan kada ya isa mu bauta wa ubangiji to saboda haka ashe Allah subhanahu wataala ya wajabta mana mu yaƙi kafirai domin ɗaukar mar Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka a halarto da su ko a shigar da su da sauransu to shi wannan shahadi yana da fara'id farallai wajibai wanda yake wajibi ne a cika su shi ne na farko ɗa'a ga shugaba a duk lokacin da shugaba shi na kacima amir imam ya ce a fito jihadi to wajibi da inda har musulmi ne na kwareto ya karɓa wannan kira ba tare da shakku ba ce a fito maza musamman aka ce da wane da wane an rubuta su cikin jihadi ga wancan hadisin da wani bawan Allah da aka rubuta shi cikin jihadi to amma sai aka yi katari a wannan shekarar matar shi za ta je aikin hajji shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azi yace bai halatta mace ta yi balaguro tafiyar kwana da yini haramun ne a gare ta sai in tare da muharramin da zata yana zaune sai ce ya rasulullah ni kuma mata ta an wannan ne aka ta ni an rubuta ni cikin masu tafiya jihadi mata ta ita kuma ta fita zata zanyi ta yi niyyar tafiya aikin hajji yana saboda ta zan musaba ita ta tafi ne wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ka bar wannan jihadi ka bi matarka ka raka ta kuje ki aiki aiki kenan wanda yake nunawa ashe shugaba shi yake ayyana ta to da wani da wani ku fito a tafi jihadi to idan shugaba ya ayyana kana cikin wanda za ta bi jihadi to wajibi ne mutum ya yi da'a ya biyayya sabawa wannan shugaba kamar ka sabawa Allah da manzo sharadi na biyu tarkul gululu shi ne barin cin gululu ne barin cin gululu shi ne kadda mutum ya ɗauki wani abu daga cikin kayan ganima ya ɓoye kafin araba wannan shi ne ake cima gululu domin allah su wata lafa ta wa man ya gulul ya allah ya ce ya ce bi magalla yau mulkiya ba duk wanda ya ci gululu to a ran da kiyama sai ya zo da wannan gululu wa iya zalla na uku alwafa'u bil amr ma'ana cika alƙawari neman zaman lafiya saboda haka idan aka yi alƙawarin da kafin akan zaman lafiya da yarjejeniya to bai halatta a kai masa hari sai a zanna da su lafiya kada wani musulmi ce a'a arna ne a'a inda an yi alƙawarin su to wajibi ne a cika musu saboda haka bai halatta wani musulmi ya halatta jinin su ko ya zubar da jinin su sharadi na hudu Allah ya fira wahid min isnayn in an je jihadi kada musulmi ya gudu akan mutum biyu don mutum kafirai biyu sun karo ka in ka gudu tonin ka saba wa Allah da mu shi ne Allah su wata lafita fasbutu ku tabbata wannan sauƙi ne Allah su wata laika da mutum goma in ka gudu akai ka saba wa Allah amma daga ba sai Allah ce Allah na karfafa a saboda haka idan mutum biyu kafirai suka tunkar ka gudu to ka saba wa Allah da mutu a wajen yaki idan mutum ya ku to saboda ka ma'ana kenan a takaice alal misali da kafirai za su kai limki biyu na musulmai musulmai su gudu to sun saba wa Allah da mutu domin karfin imani ya fi wannan to saboda haka waɗannan yana daga cikin wajibi ne a cikin waɗannan abubuwa to shi jihadi farali ne in ba ya zama faralin ayi ko ya zama faralin kifaya saboda haka ya zama faralin ayi ko faralin kifaya in an ce faralin ayi shi ne farali na tilas in an ce faralin kifaya kuma shi ne farali wani ya ɗauke ma wani to saboda haka yana zama faralin ayi idan ya kasance alal misali musulmi wannan kafirai sun kawo hari ga musulmai sun kama wasu musulmai ma sun ci kasar musulmai sun yi kaza to a nan wajibi ne kowa da kowa a fita ajiyar jihadi a ji a nuna musu musulmai ba kan wallah sani ba a nan idan imam shugaba ya ayyana mutum to saboda ka wajibi ne a nan saboda ka bai halatta musulmi ya saba a nan inji a ce ma musulmai kafirai sa kawo ma musulmai hari to nan ba mu zancen indo ina hari kai in ta kama ma alal misali hari sa kawo a nan aka ce yana waje ba ma hatta akan wanda jihadi bai waje ba akan su ba kaga jihadi bai waje ba akan bawa ba bai wajaba ba akan yaro bai wajaba ba akan mata to amma in har kafirai suka kawo hari to anan kuma kowa da kowa ruru ne kowa da ke makami saboda yanzu ne a yi kokari a ceto rayuka ga baki da to shi ne malam zai mana bayani ke ja wani jihad shi ne yanzu ba farkon babin da zai fara ina ba ta koya ga wurin sai malakin wani jihadu faridatun ya hamiluhu ba'adun nasi an ba'ad shi wannan jihadi yanzu da muka yi bayani a kansa muka faɗi sharuɗansa muka yi kaza ya ce to faridatun farali ne wajibi ne amma faralin mine ne kenan faradin kifaya domin ya ce ya hamiluhu ba'adun nasi an ba'ad wasu suna haɗo kewa wasu ala misali yanzu kenan ba hari akawa ba kenan yanzu ƙasa tana da rundunar sojojinta kenan waɗannan sojoji suna matsayin sun ɗauke ma waɗanda ba sojoji ba kenan 'yan farar hula ina ba ta fahimta sai ba idan abin ya rinta ne to kenan waɗannan sojojin runduna da aka tanada saboda ake biyan su domin kare ƙasa da sauransu nan to sun ɗauki wannan wajabcin akan waɗannan sauran farar hula amma inda abin zai zo ga baki da wannan hali zai zo to a nan kuma ba fara wajabcin sai haukuwa yanzu kare kayan kai ne za yi a yanzu tafiya ne za yi to nan kuma fara mulki baya wasu sun ɗauke ma wasu domin Allah subhanahu wataala cewa la yastawi alqa'iduna min almu'minina har ƙarshen Allah Allah ce wa kullum wa'ada Allahu husna da waɗanda suke zaune da waɗanda suka ba su ba ba da za su yi amma sai dai waɗanda suke da kyakkyawan niyya suna da so sai dai ba wannan su bane ba Allah ce dukkan in dai mutum ya yi dan Allah ya ikhlasi kowanne Allah subhanahu wataala ya musu kyakkyawan tanaji wa haɓu ilaina Allah yi ƙatila la'aduwu hatta yi da'awu ila dinin layi illa an yi ajiyuna mana ce wa haɓu ilaina abin da ya soyuwa a gare mu musuwa malikiya mana ana yana ba da mana mu'in masu haɓun malikiya Allah yi ƙatila la'aduwa hatta yi da'awu ila dinin layi kadda a yaƙi maƙiya kafirai har sai an kirawo su zuwa ga addinin Allah subhanahu wata'ala shine kalmatin tauhidi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ana sai an kwantar da su ku zo ku karɓa kiran Allah subhanahu wata'ala ku bauta wa Allah shi ɗaya domin shi ya fi cancanta a bauta masa bai kamata ba ka bar Allah ka koma wani bautar wani in kai haka kai kanka baka ba ma baka yi adalci ba yaushe wanda zai halicce ka ya raya ka ya busa maka rai ya maka ni'ima ya barka ka ajiye shi ka zo ka kama gunkin da ka sassaka da kanka da icci ko da karfe ko kuma abin da ka zana butum-butumi da laka ka yi ka kona ka gera ka mishi kwantar ka ajiye ka dawo ka dinga roƙonsa kai kanka inda zaka ajiye kokon lokacin maka tashi da maka amfani sai ga ashe kai ka zama dabba in kai haka ka bar mahalicin da ya halice ka ka zo ka ɗauko abin da ka kirkira hannu kana roƙonsa kuma abin bai jin ka bai ganin ka in ajiye shi kai sai dai sha kashi ruwa ko sha rana kai in ka inda mutum zai ajiye ma kansa ya amfani da hankalinsa to ya san kawai ya su gurgurci kuma bai adalci ba ba kama mahalicinka adalci ba yaushe kura da shan duka garbi da karɓar kuɗi yaushe mahalicci ubangiji ya halince ka amma ka aje kuma ka zo ka ɗauki wani abu ko lalacewa ba ka ɗauki abin halittarsa ala misali masu bautar wasu shehi ne ko wani ko masu bautan kamari da kai da shehin duka bayan Allah ne da kai da waliyin duka bayan Allah ne yi kuma karbar Allah ka zo kama wali gaje jin tsoron Allah ka dinga jin tsoron shehu ko wale ko gobe da nisa shinwa to saboda haka kenan sai an zamna an kira waɗannan bayan Allah an zo an musu wa'azi an musu nasiha a ganar da su cewa wannan abu da suke yi in kiristoci ne ma a ce wannan jesus na kai ba haka bane ba Allah subhanahu wa annabi isan nan bawan Allah ne Allah ya aiko shi da kaza da kaza da kaza sauransu manzo ne na Allah in ba yahudi na a kiratar da shi annabi musa manzo ne na allah subhanahu wataala kafin su kuma allah subhanahu wataala ya yi wasu manzanni tun daga annabi adam zuriyarsa ce haka allah subhanahu wataala yake tafiya addinin allah bai canza ba tun daga annabi adam har sai da aka zo zamanin annabi no da mutane suka lalace shi da allah subhanahu wataala ya sake ya turo da annabi no ya kira mutane zuwa ga addini na gaskiya to saboda haka sai a kira mutane zuwa ga manzanci bayani akan addinin Allah subhanahu wata'ala ma'ana za a yi kokari an zo ba ka musu hari sai a shiga garin a zai a fuskance su a musu wa'azi kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kamar yadda malamai suke kya sai an yi ta jamus an yi ta musu wa'azi da tunatarwa har tsawon kwana uku in sun karba to alhamdulillah dama abinda ake so sun zama ‘yan uwan sai su runguma sai a yi addinin Allah in suka ce to tun mun shi to abinda muke so da ku mu dai ku bar mu akan addinin mu amma za mu yi zaman lafiya da ku za mu zamna a ƙarƙashin ku samu kariyar ku to shi ne a nan sai a ɗora musu sai su ba da jisiya idan kuma suka ce a tattam babu ba to a nan ne zai koma yanzu a yi shirin shahadi ce to don da kunki yanzu ya kafa zane dole zamu domin aikin ubangiji ne kuma kuma bayan ubangiji ne ya turo bayansa saboda haka don su ladabtar da bayi don su bedo da bayansa a kan hanya ina ba ta an gane abu bayan allah ne allah ya turo da bayansa don su bedo bayansa da suka gargace da kan hanya su dawo kan hanya illa an yi ajiluna a nan aka ce to inda ba tsaya a yi wannan wa'azin a yi tunatarwa a yi ta lallashi har kwana uku ya ce ko sai ba idan su kafiran suka gaggauta kawo ma musulmi hari cikai muhukun da ne mu da za ku zo ma ku yau da raina mana hankali ma har ku zo garin ma ku ce za ku kira mu zuwa ga wannan addinin ku na musulunci kaza kai suka kama musulmi hari a'a ko kuma mu za ku aiko ma da sako ku ce ai reni ne ma bari ku gani ba sai suka kawo hali to a nan kuma babu zancen fasu babu zancen a zauna ha a kira sa ƙalar lawo ƙalar rasulu a yanzu duk sun fice na yanzu mi sai a musu darasin da suka sani kenan ba abin da suka sani a nan yanzu kuma damtse da damtse wanda ya fi ƙarfi wanda ya rinjaye to saboda haka nan babu zancen wa'azi kenan yanzu kuma sai a shiga jihadi shi ne ma laje illa an yu'ajiluna sai dai idan su suka fara gaggautawa suka kawo mana yaƙari in kuma ba haka ba to me za mu ce musu fa imma an yuslimu aw yu'addu jizya wa illa qutil idan ba har ko hari suka kawo mana ba to saboda haka sai a zo a musu wannan wa'azin idan a musu wa'azin aka sa su Allah ya sa su karba fa ni'ima in kuma ba haka ba ka to in ba ku karba ba ba mu waɗayan abu biyu ne in ma an musulmi a wuya duniziya in kun ki musulunta to yanzu wajibi ne kuma ku zamna a ƙarƙashinmu ku riƙe kafircinku amma kuma ku zamna a ƙarƙashinmu kuma zama na aminci babu cin amana ba yaudara saboda haka kuma amma duk zafi duk ba da jiziya shi ne karuwa shi ne haraji sai a dora musu dukkan wani kato da ya balaga to akwai harajin da zai bada haka namiji ko mace sai yara kanana su ne ba za su bada ba saboda haka imma an muslimu ko su musulunta au yu'addul jizya ko su bada jizya wa illa qutilu suka ce a ba zan mu musulunta ba kuma ba zan mu bada jizyar ba a to yanzu kuma yanzu kun zaɓi na ukun kenan shine wa illa qutilu yanzu mun sai a yake su yana wanda ita ce siffar da'awa a bujiro musu da musulunci idan sun karba sai a kame idan suka kiya sai a bujiro musu da jisiya to shi kenan tunda ba za ku yi musuluncin ba to mun yarda ku zamna a ƙasanmu amma ku yi addinin ku na kafircin amma kuma sai ku dinga biyan jisiya idan suka ki wannan duka gabaki daya to saboda haka yanzu kuma sai jihadi to kun ga yadda ake yin jihadi wai kaɗan daga cikin sharuɗin jihadi to yanzu da allah waɗanda suke cewa wannan na 'yan mujahidin da 'yan akamo da 'yan wata tsiyane da 'yan boko haram da duk a cikin jihadi yanzu don allah sun cika wannan sharaɗin mu'ajiye kuma dukkan su kuwa yana tutar mazahar malikiya to yanzu sun cika wannan sharaɗin wa suka yi su kama haka yanzu kasashen da suke zuwa kasashen kafirai ne dan allah to musul kasar kafirai ake kasar da kafirai ne ake zuwa to kuma ɗan kafiran da ma to ga yadda musulunci ya dora abu uku ake farko da awa ake fara ku zo ku musu wa'azi a kan su musulunta to kai ka tardo musulmi yana kanan har a masallaci ma yana sallah kayan ka kashe shi kayan kalima a matsalaci a kan wani irin shahari ne wannan yanzu wani shahari ne kuma kwaya ce wannan wanda ita ce tantakar ya kwaya to annabi sallallahu alaihi wasallam an ce idan ya zo ma kuma gari da niyyar haka musu hari jira yake bai ga bugawa bari yake sai asuba ta yi idan suka ji kiran sallah a gari to sun zanga ne na musulmi to shi kenan babu zanga ka musu haƙi da an ji kiran sallah sai inda kuma ba shi kiran sallah ba to haka shi ba kiran sallah to ga su kenan kafirai ne sai a ba a bujiro musu da musulunci in sa karɓa fadima to shi kenan da sun kalmar shahada a ka ce a ba zan bi ba ka ce to a mu zan zana kafin amma zan mu bada jisiya to shi kenan su ma ba ce a kuje su ba sai in sun ce to ba zan mu bada jisiya ba zan mu yi kaza ba to kuma a dunkule ka baki daya wani ɗaiɗaiku bai isa ya yi wani jihadi ba ana yin jihadi ne a ƙarƙashin shugaba amirul mu'mini na gabaki daya daula ta musulunci yanzu ka faɗa mana a ina daular musulunci da ke tun daga daular usmaniya da aka rusa ta akwai wata daular musulunci da dai akwai duniya tana karkashin akan wani amirin mumini na guda daya babu da ko haka na mutu zo wasu yan jama'a kan kun sha a yaku ku zo an ba ku kuma kafa kudin kashe al'umma da wanda sunan jihadi wani ɗin jihadi fi sabilillah wallahi wani zalunci ne kwaya ce take mudu raya musu haka wallahi mutum da duk wanda ya haka jira amsar gobe kiyama a wannan gaba Allah subhanahu wataala kenan ba wani zancen jihadi ne ta'addanci ne ko wasu ne suke amfani da jahilcinsu da son kuɗinsu son abin duniya ake ba su don ku da hankali su kuma su cima wani burinsu shi ne abin da ake a wannan kasashen namu arzikinmu ne kawai ba haka nan ba za a ci shi lalima ba dole sai an tada muku hankali kuna tashin hankali su kuma suna sacewa to haka nan ya za a yi musulmi ya zo ya zamna ya yanka musulmi haka nan banza sai an kawar da hankali sai kwaya ta yi aiki shi sun ya koga miyagun kwayoyi da ake shigo da su kasashen tukan gami ne a haukatar da yaya a haukatar mana da matasa da ya kasance ba karatun ba ilimi sai jahilci ba ilimin addinin babu na boko shi ne malaba shi ta ba farkon ba babban Allah kare al'ummar saboda haka kenan ba zancen jihadi ba ne jihadi yana da sharaɗi yana da ƙa'ida na farko a ƙarƙashin amirin muminin shugaba mu da shi na biyu ana yaƙar ƙasashen ka ana yaƙar kafirai ne to yau kai ka zo a cikin ƙasar musulman kake jihadi wani irin jihadi in jihadi zaka me yasin ya baka je can faransa da ta baka makami ba ko can turan da ta baka makami ko amurka da ta turo maka makami ba su ne arnaban me yasa kai ba zai ka je ka yake su ka je ka yi jihadi amma kawai to kun je da ake jihadi na biyu ma da yace wa inna ma tuqbalu minhumul jizyatu idza kanu haisu tanaluhum ahkamuna fa amma in ba'uda minna fala tuqbalu minhum aljizyatu illa an yartahilu ila biladina wa illa qutil malati wa inna ma tuqbalu minhum aljizya ana karbar jizya daga gare su ne idza kanu haisu tanaluhum ahkamuna ma'ana idan suna inda har hukuncinmu yake kai musu ma'ana suna ƙarƙashin yankinmu ƙarƙashin territuwar mu ƙasanmu shi ne hais da na duhun a hakamuna to saboda haka kenan suna cikin ƙasarmu ne gaba gida suna ƙasar musulmi ko mun nisanta kamar yanzu ala misali daga nan zuwa miyar sunanta ta wancan garin na jirgu kasar ina ce kasar nijar ta yi ko to kaga cikin cikin wannan to in a ce akwai wani kafiri a cikin wannan to sai a kira shi don ya musulunta in yake musulunta sai a kira shi to ka ba da jisiya ya ce a ni ba za mu ba da jisiya ba ce to ɗaya ko ka musulunta ko ka ba da jizya in kuma kaki to yanzu ya ka za dole ka bauta wa Allah subhanahu wataala wannan kasar Allah subhanahu wataala ta kasar musulmai ce in kuma ba haka ba to tattara ka bar wannan kasa ka tafi wata kasa ka ketara wani guri shikenan fa amma in ba'uda minna fala tuqbalu min jizya amma in sun yi nisa ba ta cikin yankinmu ba sa cikin inda territoire ɗin musulmai take to saboda haka shi ma nan babu zancen ba da fiziya su je can su yi arnancinsu har sai daular musulunci na karuwa take tana tafiya tana tafiya tana tafiya to inda kuma ta je ta ce musu to ta yi soka musulunci ba ya kan boka ka musulunta a a ba zan musulunta ba to ka zamna ka ba da jizya a a ba zan ba da jizya ba yanzu ya kan ka zai ina fata mai da a shi ku diba ka'ida a ne ko ba haka ake kawai wasu barke a rabe kansu tattara kansu shafa ya kansu su ce zurgi muna suna allahu akbar suna jihadi wani abun ba ko kafar ma wani ko kafar bai iya faɗa ba wani ayar alkur'ani ma bai iya karanta ba wa amma kuma kana jihadi yaushe dan allah ayar ma baka iya karanta ba kuma da sunan jihadi bismillah ko tun to allah ka shirya da mu illa an yartahilu ila biladina wa illa kuti yace to idan suna nesa ba sa cikin yankinmu to saboda haka anan babu zancen su ba da jisiya su je can da arnajinsu har sai idan musulunci yana tafiya da yake yaduwa ne ai kuma asalin musulunci daga madina fara yake ta yaduwa yake yaduwa ya suka shi hanyar zuma kasashen ƙasar afirka ko ba ta ba to ai haka yake yaduwa to in yana tafiya har ya zo ya ci musu to shi kenan idan kuma ba haka ba yanzu na nesa da mu to amma ni 'yan kasuwa ne saboda haka suna ɗauko kaya da ƙasashensu su kawo ƙasashenmu su saida don amfaninsu sa'annan kuma su sayi abin da suke so su tafi da shi ina fata fahimta yanzu amma kafirai ne kuma suna nesa da mu to amma kuma me bukata ta sanya su dole suna so su yi mu'amala su yi cuɗanya da musulmai su kawo kayansu na saida su saida namuwa kuma su siya su tafi karuwa kenan ina ba ta fahimta to kuma shi kenan haka nan su dinga shigo a kasar mu cdd sa dada su dinga fitowa su shiga su koma su kwashi arziki tafi a to shi ne anan malai ce illa an yarda biyu kuna ganin wurin kenan sai fa ila biladina idan sun zo kasar mu to in sun zo nan kasashenmu tun da yanzu su yi kasuwanci eh musulunci bai hana kafiri ya zo kasar musulmi ya kasuwanci ba ya saya ko ya siya ina fata fahimta amma kuma shi ma akwai ka'ida ya san guri ne da ya zo ba wa kara zuba ba to yanzu to shikenan ka zo da kaya amfani ka samu amfani to dole a samu karuwa daga to sai a baka sai a dora mishi jizya sai a bashi dora mishi haraji in ka kawo kaya to ga kuma da zaka zaka bada na haraji na wannan kariya da ka samu da zuwa da sauransu da amfani da kai kai ma ina ba ta fahimta to saboda haka a nan ne yanzu kuma sai a dora musu jiya to nan ya halatta saboda suna zuwa kasashen suna su kawo amfani suna saida wa illa kutulu sai suka ce aha ai su a hakan ma ko zo su su sai da kayan su tafi ai ba su isa a dora musu wani harajin zata a wane kai kuma dole ka wannan ƙa'ida in kuma ba haka ba sai a yaƙe su ina ba ta fahimta wal firaru min al aduwi min al kaba'ir idza kanu mithlai adadil muslimina fa aqalla to yanzu mun shi sharadi kadan da cin sharuda domin duk waɗannan bayanai da ake sama-sama sai ka je bincike cikin zaka sharuɗan duka da yadda ake da sauransu yanzu kuma walfiraru min al'adui yanzu kuma idan an je jihadi tun yanzu an dawo yanzu kuma maganar shahadi ina ma damar da yanzu ana mana bayani ne akan sharuɗa da ƙa'idodi to yanzu kuma an sake dawa bayanin jihadi a wajen jihadi walfiraru min al'adui musulmi ya tsere wa kafiri to wannan abu yana daga cikin abin da malamai suka ce minal kaba'ir yana daga cikin manya-manyan zunubai a je jihadi kafirai da musulmi a fuskanta kai ka gudu musulmi ka gudu ma kafiri to ka aikata kaba'ir babban babban manyan laifi kana cikin kaba'irai amma da sharaɗi ya ce iza kanu misilai adadin musulmi na faƙal idan ya kasance wannan makiya kafirai sun kasance kwatamcin musulmai biyu ma'ana idan sun limuka musulmai biyu sai ka gudu ko ƙasa da haka to saboda haka mutum ya aikata babban zunubi saboda haka musulmai idan kafirai sun limuka su biyu in suka gurto sun saba wa Allah da manzo sun aikata babban laifi izza da Allah subhanahu wataala ya sanya ma musulmi da imani kafi karfin kafiri yau shi za ce musulmi ya gudan ma kafiri a can sa sahabbai su ashirin ma Allah subhanahu wataala ya dora musu daga baya ne Allah ya sassauta eh yawwa kai kana yaƙi ne don Allah kuma Allah yana ganin ka shi kuma yana yaƙi don duniya mi Allah ce wa inna hizbuna da humul galib dindan Allah kuma idan zai yi yayi yau shi zaka gudu akai haka wa inna shi wa inna jiddana ne to wa inna jiddana la humul galib eh ala inna hizbullahi humul galib yau ba akwai akwai wannan kenan rundunar Allah ita ce kullum take nasara to saboda haka shine yake wal firaru min al adwi min al kaba'iri idza kanu mithlai wannan yawun da ku ganta ma'ana musanna ce wannan in ku zo wajen sarfu ne ma'ana wajen nahwu mithlai ma'ana biyu adadin muslimina ma'ana adadin musulmai fa aqalla ko kasa da haka idan aka yi yaƙi musulmi ya gudu to ya aikata laifi ya aikata kabayi a nan musulmi suna daidai da su a wajen ƙarfi ko wajen tsanani al'amari ko da sauransu ma'ana dai ana nufin limki biyu bi hasadin adadin warkowa fa in kanu aksar min zalika yanzu kuma idan ya kasance a'a yanzu makiyar sun fi limki biyu kenan yanzu sun ba dubul in musulmai bane ba triple in su ne aksar min zalika bala ba su bi zalika to nan babu laifi musulmai suna iya retire su dan koma baya shi kuma a nan ta rago ce ta malama wacce da ke jaja da bayan da rago baban tsoro ba ne ba sai dai ne shirin yaƙi ne kun zo za a gwamza za a fuskanci juna sai kuka auna sobansu sun yi tirifile in idan aka ce a fuskanta to ku za a samu matsala to saboda haka yana da buƙatar a koma a sake shi amma shirin da za a yi ba wai haka za a nuna musu tsoro ba to wata dabara ce za a yi ko sojoji suna da haka in shugaba ya ga kwamanda ya ga akwai bayan sai ce rekile da an ce ba sojoji rekile to ya sai yawa sabon shiri ne za a yi ina mata fahimta a'a dabara za a yi a'a tun da mun gama da masu to bari a koma a faɗa ma babba tun da yanzu komanda ne ai akwai sama da shi da ya dama jirko to za a koma a faɗa musu to ya kamata a ƙaro ramfar sai mafa a sanar da halin da ake ciki suke son yi a'a ko kuma yanayin gurin yana da wahalar shiga yan kuwa shiga ba mamaki a yi amskat to kuna da buƙatar shawara da tunani to wannan duk ba laifi sai a shirkinta abu ko a sha baya don aje a sake sabon shiri to wannan ba laifi bane wa musulunci gudu ne ba su a'a ko kuma ala misali yanzu kun tun karo su nan ku ɗan kaɗai ne ɗan kuka bi su kashe ku zaku yi amma a baya kuna da wata rundina a rankon to saboda haka sai kuwa ne kire domin me ku je ku ƙara samun rankon na sai ku taho tare shi ma ba laifi ba ne ba a'a kuna da bukatar wani su masu shawara ta kinisiyar wanda za a samu shawara abu gurin yana da haɗari sai aka ɗan ja baya shi ma duk wannan shi ne duka a nan ma da ke ba in kanu aksar min zalika fala fasa to a nan ba laifi amma kawai haka nan mutum ya yi rekile don tsoro kawai a ya zama iya musu wannan kawai ka karya bayan allah a koma to wannan ka aikata sabon allah ga baki ne laifi ne wanda ba mummuna a musulunci amma idan a ja baya a sake shawara a sake tsari a samu ramfar ne a yi kaza to wannan din ya halatta ina ba ta hafita to shi ne mala yake bayani a nan wa yuqatalul adu ma'a kulli barrin wa fajirin min alwulati haka kuma musulunci ya halatta za a iya zuwa jihadi a je a yi jihadi fi sabilillah a yaƙi maƙiya kafirai ma'a kulli barri tare da kowane duk wani musulmi ba tare da dukkan musulmi na ƙwarai salihi mai ɗa'a ga Allah mai biyayya ga Allah subhanahu wata'ala wa fajir har kuma za a tafiya tare da musulmi ja'iri lalatacce fasiki shi ma ka abar shi a gaba da shi munafiki shi ma ka a bar shi a tabi da shi an kuka bar shi zai muku illa illa shi ta fita waɗancan makiya lalatacce ne munafiki ne fasiki ne ta kan mu tafi amu da mu tafi da na kwarai masu tsarkakin nan a'a har mara tsarkin zuciyar a kama a tafi da su in kuwa bar su waɗannan da kuwa bar ba mamaki su zan su kulla muku makircin da za a ji a allaka ku saboda kullum akwai hasada da ke ta a to saboda haka kuma duk wannan karantarwa ce ake wace cewa gaba ne kada ka ce a'a zan tafi zan fita kwamba amma bari in bar ku waɗannan lalatattu ne ba sanar ku ku zamna a nan wannan barin da kai musu je su maka illa sa su a gaba a tafi da su malalata yan suna ciki ba za su yarda ba ba mamaki in suka wata da su za a haɗu a yi a miskati a kulla amma in suna tare ba sun sani duka za a tafi saboda haka sun bunkusa son duniya ke da kada shi ma wata hikima ce musulunci ka shine ana ce wa yuqatilul adu ma'a kulli barrin wa fajirin min alwulati daga cikin jagorori wanda ake da sauransu ne malamai sun sai mai sun ya malamai suka kafa hujja a nan suka ce hadisin manzo Allah hadisi ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din bi rajulin fajir yace kun ga wannan addinin Allah subhanahu wa yana iya dauka shi har da fajiri lalatacce ma sai ga Allah subhanahu wa ya dauka addinin ta hanyar sa wanda kuke rena sai ku kun samu wani shawara saye kato kenan saboda haka ba a barin kuwa irin wannan in ta taso alama mana matsala ta ƙasa ko maslaha ta ƙasa ta al'umma gaba kida to kowa da kowa ne ba da kai ka a ware wasu in kuka ware wasu to kuma kan illa shi sun ya haɗa kai wa aqsimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu kuga shine ake cewa labisan nunu zancen ƙasa ne a kama gaba daya dukkan in ka bari ka lala kawai in kana jin daɗi a a kawo hari a yi kaza in nan gaba ki ne babanka na ciki mamanka na ciki ɗanka na ciki kananka na ciki al'umma ka mata ka zuriya ka waye da sauransu ya za a kai kana ka san gwamnati za ta tsare za ta lallake su wannan ko harin ba zai ba ba mamaki wannan uwanka ya tafi can kai kana tsammani yana nan ya je can a haɗa da shi aina ma kunu yudrikum al-maut walau kuntu fi buyutin musayyada dai da kake mutuwa tana iya canza ka saboda kuma manzo Allah ta alfitnatu na'ibatu la'anna Allah bai aikazaha fitina a kwance take Allah ya tsine wanda ya kada ta wallahi kake tsamanin a a kawo hari ayi kaza ne saboda ka dan rasa wani dan dan dan dan abin na matsala jibi al'umma take gaban ka kasar ka akan intire inka intire personnel ka diba kuma injirin al'umma maslaha ta al'umma ta gaba gida wanda maslaha ta kai kaɗai ba kenan saboda haka wannan abu da wajibi ne wallahi ɗan uwa mu kama mu ci gaba da addu'a addu'a useful mumin addu'a ita ce makamin mumini kuma mun gani Allah ya tabbatar mana duk ka san abin da yake faruwa a ƙasar da har gobe da yake tafiya ka ga wani abu na farko to ka diba ana za ta ce ba za ta ce ba kamar za a ka zaka Allah ya watsar da abin sai ka san ikon Allah ne ban mu da wannan makaman ban mu da wannan karfin ban mu da arziki ban mu da kaza Allah ya tafiye mana su a kyauta ka diba yadda ake makirin ake kulla wayan kuruna wayan kurla wallahu khairul makir in an yi abu sai ayi Allah subhanahu wataala ya sanya ayi deman telin abu ayi gano abu kai ka san ikon Allah ne ba na mutum ba ne ba karfin mutum ba ne ba shi kuma duk miye dalilin saboda mun koma ga baki ɗaya ga Allah muka ce Allah ga mu Allah mun bar maka al'amuru mun bar wa Allah duk shi ne duk matsalar da damuwar da muka yi mace mun bar wa Allah mun bar wa Allah mun bar wa Allah kowa babba da yaro maza da mata kowa yana babu wannan bar wa Allah don kowa muka yi mun yarda ba mu yi sai Allah amma bar wa Allah to shine Allah yake nuna mana iyawarsa wallahi ko ba wani dubara wace ba wannan abin da muke faɗa kowa yaro da babba da yaro namiji da mace kowa ke mun bar wa Allah an shiga kunci an yi kaza kaza an yi kaza ta an bar wa Allah wani an haɗa an yi kaza kaza ce mun bar wa Allah Allah ya tabbatar da gaske ne mun bar mishi ba mu iyawa la haula lana wala quwwa ba mu da karfi ba nan zara ta kauye zubar kai kun ga a sauƙaƙe Allah ke mana yaƙi to kan mu manta mu koma ga Allah har yanzu mu ci gaba da addu'a har yanzu yaƙi bai kare ba har yanzu mu naba tsaka ba ta kawo ba mu ci gaba da addu'a addu'a ce kawai Allah ya kama mana da sauransu yake jin kuka mu kuma Allah ƙara kama mana to saboda haka kadda mutum ka hallakar da al'umma ko ka nema ma kanka sharri al'umma sharri saboda wani manufarka saboda wani yantere in kaɗan kaɗan kaɗan kankani wa yi ƙatula a duma a kulle barin walfadirin minal wulat wala ba a sabi katali man usiriya minal a'alaji lokaci ya yi ya wuce ya to ne kuka ne to sai mu kwana na ayi abun ba na gaugane ba insha Allah in dai da da lafiya in dai da mutsin mu mutu a ɗan ba kuma Allah ba mu ladan kuma Allah ba mu ikon aiki da abin da muka yi duka wannan kanmu ne muke wa mu gyara addinin mu gyara lahirar mu Allah ke muke mu to wai kwana anan kenan sai mu tashi wala ba sai insha Allah Allah kai mu saki mai zuwa da fata abin kan ta daidai Allah ta ramu cikin ladan abin da muka kuskure kuma Allah ya fe mana bukatotin na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ta babu iko binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ta alsu samu da guje mata wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dauda darasi na nawa ne karan cisco karan cisco insha Allah to mun